محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna gode wa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddara numfashinmu zuwa wannan safiya yau bakwai ga watan rabiul awwal lissafin eh lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma yau talatin ne ga watan takwas lissafin miladiya shekara dubu biyu da ishirin da biyar allah maɗaukin sarki ya kama wani masallaci na imam malik cikin unguwar makarahu ta garin azare jihar bauchi domin ci gaba da darasin da muke yi na mako-mako cikin littafin muktasar al-kaba'ir na imamu zahabi yana roƙon Allah madaukakin sarki ya haskaka kabarinsa kuma ya nauye mizanin ayyukan saboda kiyama ko kuma Allah ba mu ikon fahimtar abin da ya rubuta tare da aiki da shi za mu tashi gabar da ya ce azzina wato kabira ta goma sha biyar kaba'ira ta goma sha biyar ta ce azina wato yin zina قال الله تبارك وتعالى Allah wanda albarkokinsa suka yi wai mai ɗaukaka ya ce, Wala ta ƙarabu zina, kada ku kusanci zina, ba wai kada ku aikata ba, kada ku kusanta, kusanta ma an hana ka, saboda ya fi kaiwa matuƙa akan a ce kada ka aikata, kar ka kusanta. dalilan da za su sa ka yi zina ma kar ka ma kusance su ka nisance su saboda haɗarinta da illolinta da abin da take jawowa shi ne Allah maɗaukin sarki ya ce innahu kana fahishatan zina alfasha ce wasa a sabila kuma hanyar ta tamu nana suratul isra'i وقال صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace idza zana al-abdu kharaja minhu al-iman idan bawa yayi zina wato in zai yi zina kenan sai imaninsa ya fita daga jikinsa sai an kwabe imaninsa kaf idan mutum zai yi zina sai an kwabe imaninsa kaf gabaki ɗaya an cire shi fakana ala ra'asihi kaddullati imanin sai ya kasance kamar a kansa kamar inuwa za a kwaɓe shi daga jikinsa a ɗora shi samansa kamar ya masa inuwa ba za a bari ya yi zinin da imani a jikinsa ba kamar yadda hadisi ya tabbata wala ya zini zani hina ya zini wa huwa mu'min mai zina ba zai yi zina ba lokacin da yake zina alhali yana mai imani sai an kwaɓe imani. kamar yadda ibn abbas ya ce babu wani wanda zai saba wa allah face sai an hankalinsa ya bushe in dai da hankalinsa to ba zai saba wa allah ba saboda narkon da aka tattala wa sabo to kaga lokacin da mutum yake saban allah bai da hankali hankalinsa ya bar jikinsa ba wai ba za a rubuta masa zunubi ba ne a'a za a rubuta masa zunubi amma dai sai da hankalinsa ya bushe ya saba wa allah kamar yadda ba zai yi zina ba da imani a jikinsa ba sai an kwaɓe imanin an mai shi a samansa kamar inuwa sannan sai ya yi yana gamawa an kasan ba za a dawo da shi duba ko duk abin da in aka yi bari ana kwashewa duk ba a kwashewa duk dole za a bar wani to imanin ba zai dawo duka ba fa innahu aqla'a raja'a ilaihi fa in aqala'a raja ilaihi idan ya faɓo ya tuba to sai imanin sai dawo in ba haka ba fa ya doge akan haka to kaga imanin ba zai dawo ba shi yasa aka yi narko mai tsanani akan masu aikata irin wannan kabira kuma aka ce idan mutum bai da aure ya yi wannan aika-aika bulala ɗari za a masa wata gari ba a za kuma a bakuntar da shi shekara guda a kai shi gidan maza ya shekara yana gidan yari in yana da aure kwa rajamu ne za a jayefe shi da duwatsu har ya mutu shaida ta zina akwai wahala sai an kawo mutum fudu sai sun zo sun ba da shaida turmi da tabarya sun gama sun gama su kafin a aiwatar da uku za su tabbatar ɗaya su ce a shi dai ya gansu a tsaye ko ya gansu dai kawai ba suna tare ba to duk sauran za a musu bulala tamanin tamanin bayan an kama to sai a yi bulala idan kuma ma'aurata ne makatanga sun taɓa yin aure ko da a lokacin ba su da aure to rajamu ne an yi irin wannan hukuncin a sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su wuce mutum kuɗi ba su kuɗi ne su ma kuma ba kama su ake ba su ne su da kansu suke zuwa su faɗa su tabbatar saboda ƙarfin imani har ma wani da ya zo ya tabbatar isal ma'iz bin malik ya ce ya rasulullah zanaitu fatahirni ya ma'aikin Allah na yi ya ce ya yi zina a tsarkake shi za Allah ya kawo da kai har sai da suka yi karo hudu lokacin da aka je aka masa rajamu ana masa rajamun ya gudu suka ce suka bi shi a wani waje suka kama shi suka karasa masa rajamu suka kashe shi maza Allah ya ce musu ai da ya gudu da kun bashi da farko ma sai da maza Allah ya ce wai haka irji tastaghfirullah ka tafi ka koma ka nemi gafarar ubangiji da ya tafi da shi kenan to addinin musulunci ba fallasa yake so ba in ka ga dan uwanka yana zunubi ba wai so ake kai ta yada shi ba rufawa ake so a yi in dai da yadda za ka yi masa nasiha kai masa to ka yi saboda shi laifi kamar yadda shekul isa abinan wannan ya faɗa a cikin littafinsa ihya usunna wa ikhmadul bid'a ya ciro ne a cikin madakal na ibn al-hajj yake ce ra'aita wa qawaman naga wasu mutane lam takun lahum uyuban ba su da zunubi fa shagalu an uyubin nasi sai suka shagaltu daga laifuffukan mutane su ma kwatsam ba su an ba sai suka gansu a cikin laifuka ya ce ya ga wasu mutane kuma suna da laifuka suka rufa wa masu laifuka asiri suka yi shiru daga ambata laifukansu sai Allah ya yaye musu wannan zanubin to karka ga mutum yana zanubi kai ta faɗa inda yadda za ka yi masa nasiha ka ja hankalinsa to sai ka yi in babu kuma sai ka yi shiru kai ta addu'a Allah ya kare ka kuma Allah ya yi masa wa haqiqatu anna al-insan yajibu an yaqiya nafsahu wa auladahu wa ahlahu min al-asbab allati tajru wa tadfa'u ila az-zina yace haƙiƙa dan adam ko mutum ya wajaba a gare shi ya tsare kansa farko ka tsare kanka kamar yadda Allah ya ce ya ayyuha alladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya ku waɗanda kuka yi imani ku tsare kanku da iyalanku daga wuta to wajibi ne ga mutum ya tsare kansa farko wa auladahu da ƴaƴansa wa ahlahu da iyalansa min min al asbab allati tajru wa tadfa'u ila zina daga sabbuba da za su ja mutum su iza mutum su tunkuɗa mutum zuwa ga zina ka kiyaye ka tsare kanka da iyalanka karka ba su damar yadda za su mi su afka su shiga cikin wannan bala'i sai ka ga mutum yana da ‘ya'yansa mata kuma sun kai misali ba ma haka ba sun samu ma manema sai ya ce shi fa wallahi sai sun yi digiri wai ba zai musu aure ba akwai wanda hawan jininsa ma ya tashi wajen matar yasta ta kawo miji a nan ne hawan jinin zai tashi sai ta zo da ɗatuka ba haka ba ne wai sai sun yi digiri shi kuma matarsa ta yi digirin ne ko uwarsa ta yi digirin ne amma su ya cuce su ya ce wai ba zai musu aure ba sai sun yi digiri kuma sun kawo misali to kaga wannan bai tsare iyalansa daga mi ba daga afkawa zuwa zina saboda mata suna da rauni in ta samo miji sai ka aurar da ita alabar shi ka ba ta shawara in ta samu dama in mijinta ya ba ta dama ta je ta yi digirin in bai ba ta ba ta yi haƙuri ta zauna ta yi zaman aure babu lalle ba tilas ko ba dole ba ne wa akhbaru hadhihi al-asbab mafi hatsarin waɗannan sabbuba shine annazaru kallo wannan fina-finai da ake ta kallo ko kuma ka bar ‘yarka budurwa da waya tana browsing ta ga blue films iri-iri, ta ga fina-finai na fitsara, duk waɗannan suna sabbabawa wato baka kare iyalanka daga zina ba. Saboda manzo Allah ya ce idanuwa ma suna zina, hannaye suna zina, ƙafafuwa na zina, baki ma na zina, farji kuma ya gaskata ko ya karyata. kallace-kallace na fitsara zina ne idanuwanka suke yi. To ya za ka sake, ita wayan nan hanjin jimina ne akwai na ci akwai na zubarwa. In ka ga dama akwai layin da za ka yi ta bi kai ta kallon wannan shigantaka. Turo mawa za su ta yi, so ake ka ringa turewa kai kuma. Kar ka sake bari in dan gani kaɗan a. An turo ma to ture, kar ka sake. In ba haka ba, to yanzu za ka kwatsam za ka waye gari kana cikin zunubi dumu-dumu. To mafi hatsarin waɗannan sabuba shine kallo, ila ma fasha min tabarrujin, kallon abin da ya bayyana na tabarruji, tsaraici, wasu furin da kuma nuna ƙawa da ado mata su ringa bayyana tsaraicinsu ta hanyar kwalliya wa khala'a da dai nuna tsaraici duka, duk kusan ma'anan. Fi mujallatin wa fi ajzi hatil ilam wato su ringa nuna tsaraici suna kallau a ainihin mujalloli da kuma wato waɗansu abubuwa na sadarwa kamar wayoyin nan kamar duk abin da ake amfani da su wajen social media din nan wa akhbaruha at-television mafi hatsarin shine talabijin bidiyo ga waya yanzu ita ce mafi hatsarin a wancan da ne duk shekarun baya ne aka yi wannan babu wayar a lokacin sai dai talabijin. To yanzu mafi atsarin ga ta nan talabijin ɗin a gidanka, a ɗakinka, a aljifinka, waya. li'annahu yanqulu suratun hayatul lilmutabarrijat yana ciro maka hoton wato waɗanda suke nuna tsaraici suke nuna abinan ɗinsu tsaraicinsu warraƙisat da masu rawa shi nan kana buɗewa za ka gani wannan abin da aka yau da aka ce fina-finan hausa wanda ya juye ba na hausa ba ne ana koyan ainihin fitsararru ne na duniya ana koyan rawa da kyaɗe-kaɗe da tsaraici da cire kunya a cikin al'umma da cewa wai waɗannan fina-finai ne na Hausa kuma ƙarya ne ba na Hausa ba ne. Wala khali'at da masu nuna tsaraici iri daban-daban. Wasuwar shababul wasim da kuma nuna fotunan matasa masu kyawun fuska, su ne Hanson, allazi yuharriku shahawatin nisa' wanda za su motsa sha'awar mata, wa za huwa akhbaru babun wa sababun ya dufau ila zina, wannan mafi hatsari ne na kofa da sababi da yake tunkudawa yake izawa zuwa ga zina, falyahadir auliya al'umur. Majibinta al'amura fasita ka tsantsan su kiyaye, wal'aba da iyaye. وليتخذ وليتذكر وليتذكروا قوله صلى الله عليه وسلم kuma su ringa tuna faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi inna Allah ta'ala sa'ilu kullu ra'in amma star'ahu Allah maɗaukin sarki zai tambayi duk wani mai kiwo wanda aka ba shi kiwo akan abin da aka ba shi kiwo. Iyalanka suna ƙarƙashin kulawarka, matanka, ‘ya'yanka da duk wanda yake ƙarƙashinka, Allah sai ya tambaye ka, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Dukkan ku masu kiwo ne kuma sai an tambaye ku akan abin da aka ba ku kiwo. kai mai gida kai ne obasiya kai ne za ka kula da kowa to ita ma matar gida za ta kula da 'ya'yan da duk wanda a cikin gidan inda a ƙarƙashin su yake to dole sai sun kula da su in suka bari suka lalace to ita ma za a tambaye ta wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha mace za a tambaye ta a kan sha'anin gidanta kuma za a tambaye ta gobe da kiyama a kan yaya ta sake ‘ya'yan nan suka lalace, ko da ba ita ta haife su ba. In kika bar su suka lalace don ba ke kika haife su ba to kin musu mugunta to Allah sai ya kwata musu haƙƙinsu gobe. Ba za a kyale ki ba don kin yi sakaci da wajibinki. Kai mai gida kai ma sai an tambaye ka ya kake baka bibiya ya baka bi. sai an tambaye duk wanda aka tambaye shi kuma in ba a yafe mar ba ya sani sai ya dafu Allah ya tsare mu gaba da fara zalika an bayye shin ka kiyaye wannan kiwon da aka baka ko ka tozartar hatta yus'alur rajulu an an ahli baitihi har sai an tambayi mutum dangane da iyalan gidansa rawahu an-nasa'i imamun nasa'i ya fitar da shi fil kabir fil kubra yana nan a cikin silsilatu sahiha lambar hadisi na 1636 sai kaba'ira ta goma sha shida shine ya ce mi hajarul aqariba wa taqati'ul arham ƙauracewa makusantanka da yanke zumunci, ’yan uwanka na kusa, kar ka ƙaurace musu, kada ka yanke zumunci, zumuncin nan fa da sauƙi. In ba ma ba ka taka kaje ba, in ka sa naira ɗari a waya aƙalla za ka iya kiran mutum biyu ko uku ku gaisa. Ba haka ba ne? Ka yi zumunci. ‘yan uwanka da suke nesa, mai ya yi tsada, kuɗin mota ya yi tsada sai ka sa naira ɗari, wannan satin ka kira waɗancan ku gaisa, wani satin ma ka kira wancan ku gaisa, sai ka ga kafin wata ka yi zumunci da mutane da yawa. Ba wai ma sai ka taka kaje ba, ka kira kun gaisa me gaisuwa ne kawai, ko da mai kuɗi ne ko. karka ce a wai an in ya ga waya sai ɗauka bukata ne a in ka kira bai ɗauka ba sai kai text ɗin gaisuwa shikenan ka yi zumunci in ya ga gaisuwa ne to nan gaban ka kira ma zai ɗauka saboda ba bukata kake nuna ba ko amma sai bukata ta tashi ka kira wallahi ba yadda nake wallahi kaza kaza kaza a ba ka so a yi zumunci kenan to Allah madaukin sarki ya ce fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allah fa asammahum wa ama absarahum yanzu ko kun yadda ku juya baya ku ringa barna a ban ƙasa ku yayyanke zumuncinku to Allah ya ce ula'ikan ladina la'anahumullah masu yanke zumunci Allah ya tsine musu me tsinuwar Allah shine Allah ya nisantar da su daga rahama fa asamma ya kurmantar da su wa a'ama absarahum kuma ya makantar daga magannansu wa qala sallallahu alaihi wasallam la ya da kulul jannata ƙafi'un mai yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba ya'ani ƙafi'un rahimin mai yanke zumunta yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba rawahul bukhari imam bukhari ya fitar da hadisin nan lambar hadisi na 5984 haka imam muslim ya fitar da shi lambar hadisi na 2556 sai gishul imam lirra'iya wa zulmihi lahu ha'inci na shugaba in yana shugabanci da kuma zaluntarsu قال الله تبارك وتعالى Allah maɗaukakin sarki ce inna masabilu hanya kawai alalladina yadhlimuna nasa ga waɗanda suka zalunci mutane wa yabghuna fil ardi suke wato zalunci a ban kasa bi gairi haƙƙin ba tare da haƙƙi ba ulaika lahum azabun alim suna da azaba masu radadi in shugaba yana zalunci to zai haɗu da azaba mai radadi gobe kiyama kamar yadda shugaba in yi adalci yana cikin inuwar al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwar shine aka fara kawa imamun adilu shugaba adali mai adalci mai kwatantawa to shi kowa yana rana amma shi yana inuwa an kawo mutane nau'o'in mutane bakwai aka ce suna cikin inuwar al'arshi to har da shugaba adali to in yi zalunci kuma to shi kuma a ɗaure zai zo gobe kiyama adalcinsa ɗaya zai kwance shi wa ƙala sallallahu alaihi wasallam abdulmu zulmatun yawmal qiyama zalunci duhu ne dufai ne ma ba duhu ɗaya ba dufai ne ranar tashin alkiyama imam bukhari ya fitar da wannan hadisi an duba fathul bari za a ga hadisin mujalladi na biyar a lambar hadisi na ɗari ɗaya. Wakala sallallahu Alaihi wasallam, ayyuma ra'in gasha ra'iyyatahu fa huwa finna. Dun wato shugaba da ya ha'inci waɗanda yake shugabanta, to wannan yana wuta. In ka ha'ince su, don ka samu abin duniya, to kana wuta Allah ya tsare mu duk folisin da za a kawo a matsayinka na shugaba sai ka auna shi yaya addininka wannan shugaban fa a kowane mataki ne duk folisi da aka kawo tun daga na ƙasa har can sama sai ka ga yaya wannan folisin addini na ya yarda da shi ko ko dai ha'intar mutane ne in ne haka za a bani kuɗi in ne haka za a bani bashi in na yadda da wannan folisin zan samu sauƙi to wuta za ka tafi shi yasa shugabanci yana da wahala amma mutane neman su suke ido a rufe saboda alfarmar da ke ciki saboda moro-moro da yake ciki a rufe mutane suke neman shugabanci kuma bala'i ne da nadama gobe kiyama Allah ya tsare mu saboda haka wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iya yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allahu alaihi aljanna babu wani shugaba da Allah zai bashi shugabancin wasu jama'a wasu mutane ranar da ya mutu yana ha'intar waɗanda yake shugabanta don ya samu wani abin duniya a turo masa kuɗi a ce ga wani abu da muke so a aiwatar ga wani policy da muke so a cusa wa mutane ko zai musu daɗi ko ba zai musu daɗi ba ko ya yi daidai da addininsu ko bai yi daidai da addininsu ba don yayin daidai da biyan bukatun waɗanda suka sa a yi wannan abin kuma ka yadda gwara su kashe ka kake yadda. Harrama Allahu alaihi aljanna duk wanda ya yadda da wannan to Allah ya haramta masa aljanna. Allah ya haramta masa aljanna, rawahu Muslim, Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi, haka Imam Nawawi ma ya fitar da wannan hadisi. To ina ga ɗaya gabar da za mu tashi tana da yawa akwai magana ne akan alkibiru walfakaru wal'ujubu wattiyahu in muka fara shi ba za mu kai lokacin ba lokacin zai tsaya a nan za mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.